بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والمشركون من هؤلاء القرية والقلوب إنا نستشفع بهم أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا فإذا صورنا تمثاله والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم قالوا ومقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعونا إلى الله فيقول أحدهم يا سيدي فلان يا سيدي فلانا أو يا سيدي جدي أو رقي أو أو بكر أو يا ستي
بنت الحنون مريم يا أي أو يا ست الحنون مريم أو سيد الخليل أو موسى بن عمران أو غير ذلك اشفع لي إلى ربي وقد يقاتلون الميت عند قبره أو يقاتلون الحي وهو غائب كما يقاتلونه لو كان حاضرا حيا وينشئون قصائد يقول أحدهم فيها يا سيدي فلانا أنا في حسبك أنا في جوارك اشفع لي إلى الله سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة أشكو إليك كذا وكذا فسل الله أن يكشف هذه الكربة أو يقول أحدهم سل الله أن يغفر لي ومنهم من يتأول من يتأول قوله تعالى أول نعم. من يتأول قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ويقولون إذا طلبنا منكم الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بالإسلام وسائر المسلمين فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم وإنما ذكر ذلك من ذكر من متأخر الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله عنه سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى فهذه الأنواع فهذه الأنواع من الخطاب من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أهلكوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله ما لم يأذن به الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فإن دعاء الملائكة فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي بغيهم ودعائهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونسب تماثيلهم بمعنى طلب بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذين لم يشرعه الله ولم بعث به رسولا ولا انزل به كتابا وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين ولا فعله احد من الصحابه والتابعين لهم بالاحسان ولا امر به امام من ائمه المسلمين وان كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عباده ممن له عباده وزهد ويذكرون فيه حكايات فيه ويذكرون فيه حكايات ومنامات فهذا كله من الشيطان وفي وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثه او يذكر ذلك في ضمن في ضمن مديح الانبياء والصالحين فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين ومن تعبد بعبادة ليس واجبا ولا مستحبا وهو يعتقدها واجبا أو مستحبا فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب وكثير من الناس يدخلون في هذه الانواع من في هذه الانواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بهدد من جهه الراي او الذوق او من جهه التقاليد والمنامات ونحو ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه يمتشي اللي تنين شاشدكو غوطن سفر هجرة من زن الله صلى الله عليه وسلم 1428 wanda kuma shi yayi daidai da biyar ko ga watan biyu miladiya ta 2007 watan uku biyar ga watan uku miladiya ta 2007 a darasinmu na takwas a cikin wannan littafi mai suna ƙa'idatun dalila fit tawassuli wal wasila واللفر شيخ المال منن شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى wancan darasi da ya gabata ibn taymiya ya koyo magana akan sunfi na mushrikai ya faɗi asalin shirka a cikin mutanen annabi nuhu alaihi salam wanda ta samo asali daga girmama salihan mutane daga girmama waɗanda aka tsammaci waliyai ne ta kai an yi mutum mutuminsu don a dinga tunawa da su tafiya kai tafiya jahilci yayi yawa cikin al'ummar har aka manta da batun tuna su aka zo ana bauta musu sannan kuma shirkar mutanen annabi ibrahim alaihi salam wanda ita kuma bauta ce ta taurari wanda idan muka dubi asalin shirka a cikin waɗannan al'ummomi kuma da yadda take gudana a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama za mu ga dai abu ɗaya ne jigon wannan shirka abu ɗaya ne masu yin wannan shirka suka makalkalewa shi ne batun wasila wato dukkan wani wanda ya riki ababen bauta ɗin ba Allah ba cikin waccan al'umma ta annabi Nuhu ko kuma al'ummomi a al'ummar annabi Ibrahim alaihi salam ko kuma wannan al'ummar duk magana ce ta tawassali magana ce ta za a yi tsani da wanda aka rika haka nan mushrikan larabawa su kansu waɗanda suka rika suna bautawa ba Allah ba gumakan da suke bautatawa ba Allah ba abinda suke faɗa na dalilin bautar su ga waɗannan gumaka shine batun tawassali ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wannan ba shine tawassalin ba mun rike su ne don su kusantar da mu ga Allah domin suna ganin cewa tunda su suka fi kusa da Allah a bisa mummunar aƙidar su na cewa waɗannan gumaka da suke bautatawa mala'iku ne kuma mala'ikun ‘ya'yan Allah ne to ‘ya'yan Allah su suka fi kusa da shi saboda haka ba za su bauta musu ko kuma za su kai su ga Ubangiji to haka nan duk shirkar da ake ta gwagwarmaya a kanta a yau tsakanin waɗanda suke so a dawo al'umma ta dawo kan tauhidi tsantsa da waɗanda suke ganin za su ci gaba da dogewa akan abin da suke kai na addinin gargajiya maganar dai da ake yi ita ce su suna riƙe waɗannan mutane ko suna yi musu abin da ya kamata su yi wa Allah da hujjar cewa waɗannan za su kusantar da su ga Allah har ma suna cewa alwaliyu asra'u ijabatan min Allah wato idan kana son kai addu'a ka roƙi waliyi ya fi saurin ya ansa maka sama da ubangiji in ka ce za ka roƙi Allah abin ya iya ɗaukar lokaci kana jira wataƙila ma ka rasa amma in waliyi ne da wuri-wuri cikin gaggawa sai ka samu abin da kake so to shine ibnu taymiya yake ci gaba da wannan warwara yana ƙarin bayani akan wannan batu da yayi na cewa waɗanda aka rika ana bautawa da sunan tawassuli su kansu ba su yarda da wannan bautar ba yace wal mushrikuna min haula'i mushrikai daga cikin waɗannan waɗanda ya ambata a baya masu masu waɗanda suke riƙar mala'iku ko su riƙi annabawa ko su riƙi salihan bayi a matsayin ababen bauta ba Allah ba suna kiran su da neman agaji akan abin da Allah ne kaɗai zai iya yi suna neman arziki a gurinsu suna neman lafiya a wajensu suna neman nasara akan abokan gaba daga wajensu to duk suna yin haka ne yake cewa kad ya kuluna suna cewa inna nastashfi'u bihim ai muna neman ceto ne da su ai natlubu min al-mala'ikati wal anbiya' an yashfa'u abinda muke nema a wajen mala'ikun da su annabawan shine su cece mu sai za a sai na kabra ahadin talabna minhu an yashfa'a lana in mun zo ga kabarin ɗaya daga cikin su wannan salihai ko annabawa muna roƙon shi ne cewa ya cece mu ya agaje mu fa idza sawwarna timsalahu idan muka yi bikin bituminsa والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة mutum mutumin in ba dai mai jiki wato su gina gumakan waɗannan salihai ko kuma su kasance zane ne na hoto kama yi sauwiru har nasara fi kana isihim kamar yadda kiristoci suke yi a coci-cocinsu sukan ce idan muka yi wannan muka yi mutum mutuminsu فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها muna yin wannan ne don mu tuna masu wannan abubuwan saboda haka idan muka liƙe hoton shehi a jikin mota ko a ƙofar gida ko a jikin kanti muna yi ne don tuna shi abinda suke cewa kenan tadakkuru ashabiha wa siyarihim don mu tuna masu wannan hotuna da kuma irin tarihinsu ونحن نخاطب هذه التماثيل lokacin da muka zo muna magana da wannan butun butumi ko wannan hoto wa maqsuduna khitabu ashabiha abinda mu muke nufi muna magana ne da masu hoton ba su ba shi hoton ba ko muna magana ne da wannan mai butun butumin ba shi butun butumin ba da haka quraishawa kafiran quraishawa da za su zo gaban gunki su a bisa riyawarsu su a bisa aƙidarsu ba shi butun butumin suke kira ba shi wanda suka yi butun butumin a bisa sunansa ko a bisa hotonsa yace wa maqsuruna khitabu ashabiha abinda muke nufi muna magana ne da su masu wannan hoto liyashfa'u lana ila Allah dan su ce mu a gurin Allah fa yaqulu ahaduhum har ka ji ɗayan su ma yana faɗa yana cewa ya sayyidi fulanin ya sayyidi jirgis au buturus wato in kirista ne ya kirawo wanda yake zaton wali jirgis ko buturus ko ya kirawo sikil hanuna maryam wato uwa mai tausayin ‘ya'yanta maryamu au ya sayyidil khalil ko ya kirawo annabi ibrahim أو موسى بن إمران هو يكراو النبي موسى بن إمران أو غير ذلك هو يكراو نأبو هو يكراو شيهي هو يكراو قطبي كو غوثي يتي اشفع لي إلى ربك فتيكيني a gurin ubangijinka wa yukhatibuna al-mayyita inda qabrihi sukan iya zuwa ga kabari su yi magana da wanda yake cikin kabarin suna magana da shi akan cewa yana jin su yana biya musu bukatu aw al hayya wa huwa ga'ibun ko wanda suke kudurcewa yana nan da amma kuma baya tare da su a lokacin idan sun shiga wani bala'i a daji ko a cikin ruwa ko ainihin gari ya rikice ana fada to sai su shiga kiran wannan shehi duk da baya ci tare da su wa huwa ga'ibun baya tare da su kama yuqatibunahu law kana hadiran hayyan kaji suna magana da shi kai ka ce yana gaban su ko kuma yana nan dare a tsake wato yadda suke magana ka ce gashi nan a gaba gare su suna magana ne da shi shehi kai kaza ba ma za a ce shehi ya yi ba za a yi amfani da lamiri na wanda kake magana da shi shehi yi mana kaza shehi agazu shehi kawo agaji taimaka mana yace wayin shi dona kasa'ida kaji suna rera waƙe-waƙe ya ƙolo ahaduhum fiha ɗaya daga cikin su kaje yana faɗa irin a cikin waƙe-waƙen nasu ya sayyidi fulan ya sayyidi fulanan ya shugabana wani ana fi hasbika ina cikin kulawarka ina cikin tsaronka ana fi juwarika ina cikin makotakarka ma'ana ka isan mini kai ne zaka bani kariya ishfa'li ila Allah ka fice ni gurin Allah sallan Allah an yansurana ala aduwina roƙa mana Allah ya taimake mu akan abokan gaban mu irin waɗannan abubuwa da Sheikhul Islam yake faɗa abubuwa ne da suke faruwa ga duk wanda kuma duk wanda yake yana tsakiyar waɗanda suke wato irin suke rike da irin waɗannan aƙidu ya san wannan abu ne da yake baga-baga ko ina da ina har ma wasu sukan yi ma littattafai don ba wato su ƙara su ƙara wato sawa mabiyansu ƙaimi a kan cewa su ci gaba da riƙe wannan aƙida ɗin. akwai ba wani wanda ya yi littafi wani mutumin sudan kaji sunan shi ko abdullal mahju ya sa wa suna ya sa wa littafin suna tahribul aghbiya ala isti'anati bil anbiya wal awliya ka duba tun daga sunan ma ya rena wayan mabiyansa wai littafi yayi yana zuga mabiyansa ya sa masa suna zuga wawaye a kan su dinga neman agaji da taimako gurin annaba da waliyai sai wani littafin kenan tahridul aghbiya zuga wawaye saboda haka a su kuma waɗannan wawaye za su zugu su dinga kiran wasu ba Allah ba a lokacin da Allah ya kamata su kirawo su dinga neman agajinsu a kan abin da sai kamata su nemi agajin ubangiji wato ga wanda duk ya yawata kasashen musulmi yawon kasashen larabawa ko kuma waɗanda ba larabawa ba kamar irin su pakistan irin su bangladesh irin su india ko kasashen laraba irin su masar irin su sudan irin su tunis irin su maghrib morocco wato zai ga abubuwan al'ajabi zai ga irin waɗannan ƙaburbura waɗanda ake zuwa a yanyame su ana neman agaji a gurin kowa yana zuwa da bukata wato idan ka ɗauki abinda albayan suka tattara na rubuce-rubucen wasu marubuta da suka yawo suka tattara irin waɗannan abubuwa a ɗan littafin nan dab'atun ala tauhid wato za ka ga abubuwan mamaki wato kai din ba kana ganin shi a garinka to amma daga nan za ka san cewa abin ya fantsama ne ko ina kuma mu ma kawo mana aka yi ba wai mu muka kirkira abin ba mu ma wasu ne yan cirani suka zo suka kawo su to daga nan kuma tunda aka ga su jajaye ne suka ce su jikokin manzon Allah ne sai aka yadda sai ake ganin kuma da abin da suke yi da izinin kakansu suke yi don haka in ka je can za ka ga yadda wato kasuwar kaburbura take ci waɗanda suke kula da waɗannan kaburbura ba ƙaramin kuɗi suke yi ba wato kuɗi suke samu har hafiz ibrahim wani mawaki daga cikin mawakan da suka shahara a masar hafiz ibrahim na jin ya rasu shekara 1932 a cikin diwaninsa a wata a wani waƙen sa yake cewa ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin turzaqu al-abwat man li bi hazbi an-na'ibin bi hufratin qamat ala a'tabiha as-salawat يسأل عنام لها ويجري حولها بحر النزول وتقرأ الآيات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات sai ce man le bi hajjin na'ibi na bi hufrat ina ma ni ne nake samun rabon waɗannan da suke kwance cikin ramukan nan to ya zo ya ga yadda ake yanka kaga ana yanka raƙuma ana yanka shanu ana yanka manya-manyan raguna da kaji ana zuba kuɗi ya ce kai ina ma ni ake kama waɗannan malli bi hazzin na'ibi na bi hifrati qamat ala atabi hasalawat ka duba an zo ana ta'addu'o'i akan waɗannan kaburbura yas'al anamu laha wa yajri hawlaha bahrun nuzuri yace kowa daga ko ina wato tururuwa ake ana zuwa gurin kaburburan nan yas'al anamu laha wa yajri hawlaha bahrun nuzur ce ga kuma alwashi nan da kowa ya ciyo bakance da wani wani yayi bakancen shanu biyar wani yayi na na dan maraki wani yayi na na na na awaki wani yayi na tumaki wani yayi na kaji wani yayi na kuɗi duk kowa yana zuwa yana kawowa ce abin kamar ka ce teku da yake in ambaliya baharun nuzuri wa tuqra'ul ayatu ana ta karanta ayoyi a gurin yace kaje suna cewa wa yuqalu hadha al-babu babul mustafa wannan kofar kofa ce ta manzon Allah wa wasilatun tuqda biha al-hajat kuma ita ce hanyar tawassulin da za a biya maka bukata to ka duba shi da kansa da yaga abin wato kusan abin ya bashi ya daure masa kai ya bashi mamaki kuma haka abin yake gudana wato akwai akwai wani wali a a a a wani da aka ce waliyi ne a turkiya ana kiran shi kabarinsa kabarin makabaratu aliyu hajjuri wato a shekara akwai bikin da ake yi a yi ta kawo zuma ana zubawa a gurin zuma ce wato da alewa da nono ya ce a shekarar wato ranar bikin ta zo ko satin bikin ya zo ba a samun nono a kasuwa gaba ɗaya ƙaƙaf ƙarewa yake kowa ya kawo wannan ƙabarin ana ta juyewa to irin wannan a wasu sai ka ga nan ne makwanci a nan suke ci su sha a nan suke kuɗi saboda wani gurin da za ka je na farko ba za ka shiga ba sai shi wanda yake hadimin gurin ya maka izini to in ana biyan wasu kuɗi sai ka biya sannan zai maka izini za ka shiga za ka tuɓa takalminka wani da yake ya rike takalminsa a hannu ya shiga shi ɗaya daga cikin marubutan nan da ya je ya gani ya ce ana ga takalmin fa a hannunsa yake amma wasu suka daka masa tsawa shi ba ya da kunya don rashin ladabi da takalmin a hannu har zai shigo ya juya shi ta waje wani ya juya ya fa juya kenan za su zagaye su ɗauki to sannan idan ka shigo gwargwadon buƙatar ka gwargwadon abin da ka kullo ka gwargwadon kullum ka gwargwadon yadda za ka samu biyan buƙata mata ya ce a waɗanda suka fi halarta irin wannan kaburburan su ne mata mata kuma wasu a nan suke kwana tare da waɗannan na cikin masu gadin kabar hadiman kabar ya ce ya ga hadiman kaburburan iri biyu ne akwai waɗanda dukun dukun suke rigarsu ta yayyage ta kekkece kusan in banda al'auratul mugallaza ba abin da suka rufe a jikinsu yace ga su nan ba wanka ga kansu birin gitsatsa suna ɗori suna wari babu gyaran jiki ba sa wanka shi to amma saboda ana tsammanin duk wannan wani yanki ne na walittaka sai ka ga matan a haka da haka suke kwana da su to akwai kuma waɗanda za a gan su tsatsar jikin su tsatsar sun gyara jikin su to su kuma ina jin duki duki ne za su je su koma gidansu dukin su su koma ba a san suke zama ba to wani gurin ma za ka je ka samu wato har an gina ɗakuna na jira ma saboda in kabarin ya cika kowa ya zo ya kama layi sai wani ya fito sannan kuma a bar wani ya shiga ko wasu fito a bar wasu su shiga an gina ɗakunkuna na jira da kuma guraren kwana ga wanda yake buƙatar ya kwana wasu za su yi sati wasu za su yi watanni a gurin wato kabarin sayyid badawi a masar da kabarin da suke kira da suke cewa wai kabarin husaini ne da wacce suke cewa na su abin nan sayyida nafisa wato yana daga cikin kaburburan da a shekara irin kirundan da ake yi a gurinsu ba ko ina ne ake samun irin wannan ba za a je a je a kai kayan alwashi kayan bakance da aka yi a juyo kuma hadimi zai kama ka yi dawafi da kabarin shi ya yi dawafi kamar yadda ke dawafi da ka'aba in ya gama akwai wanda suke faduwa su yi sujjada a gurin za ka gan su arruka sujud sun faɗi sun yi sujjada sannan kuma su ci gaba da roƙon na cikin kabarburan mai son ɗaya mai son dukiya mai son lafiya kowa da irin bukatunsa da zai gicciya wa shi shi na cikin kabarin wato wasu ma za su zo da matansu su kwana da matansu a gurin wai saboda abin da za a fi cikinsa a gurin zai samu albarka wani wasu kwata da su cewa sai jahilansu ne suke haka a cikin atabaqatul kubra babban littafin tatsuniyoyin da na karama waliyai a yana abdulhabu sha'arani shi abdulhabu sha'arani shi da kansa yake cewa sayyidul badawi ya umarce shi yake zo ya kwana da matarsa a nan na kabartar a gurin kabarinsa ya ce haka na yi abdulhabu sha'arani shi ne mai littafin a tsabakatun kubra babu irin tatsuniyar da babu a ciki akwai abin da ba zai faɗi ba wallahi wani abin ba za ka iya faɗinsa ba kai ne kaɗai za ka iya karanta ka gani amma kuma a sunan karama yake to kaga shi wannan babba ne a gurinsu har ma ta kai irin namu na yanzu suna ganin shi ma wani ne shi ma ya yi wusuli shi ma ya kai ya kai matuƙa wannan ta sa mustapha lutfi manfuluti ya rubuta wata maƙalarsa a cikin littafinsa annabara sunanta dam'atun alal islam dam'atun alal islam wato ta yi kuka da hawaye a bisa irin yadda musulunci ya zama wato yadda aka gurɓata musulunci da musulmin farko za su zo sai su kasa gane meye musulunci ina musulunci yake sai su kasa gane shi an rikirkita shi da sunan addini da sunan walittaka da sunan karama da sunan waye da sunan waye da sunan waye da ba a samu wannan ba cikin sahabbai ba a samu wannan cikin tabi'ai ba a samu wannan cikin al'a'immatul arba'a ba a samu wannan ba shi da abin da dan ibnu tabi'a yake ta nanatawa abu ne da ba a yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba salaful umma ba su yi ba al'a'immatul arba'a wa ghairuhum ba su san shi ba ya za a yi kuma ya zama addini ya za a yi ya zama addini to irin waɗannan aqidu su sun suka sanya kafirai da suka danno cikin ƙasashen musulmi suka iya cin nasara a kansu cikin mafi sauƙi mafi saukin hanya abin nan hanya wato lokacin da kafiran faransa ɗan mulkin mallaka suka dirkaki tunisia akwai wani musulmi akwai wani mutumin faranshi da ya musulunta ya sanya wa kansa suna sayyid ahmadul hadi ya yi karatu har ya zama babban limami a wani babban masallaci a alƙairawa to yana wannan limanci turawan mulkin mallaka suka duka ko tunisi a lokaci musulmin garin suka turka ko alƙairawan musulmin garin maimakon su ɗauki makamai su fita jihadi sai aka tafi gun wannan limami bafaran shi ahmadul hadi aka je ana neman shawararsa me yake ganin za a yi gafa 'yan mulkin mallaka nan sun yiwo kanmu za su kwace kasan za su kwace garin nan sai ya ce to su bari akwai kabarin wani wali a masallacin zai je ya shawarce shi ka duba har ya zama a supreme council zai je shawarci shi ya shiga ya fito ya ce musu waliyin nan ya gaya masa cewa ba yadda za su iya da 'yan mulkin mallaka ɗin kawai su sadu da su yi faranda su yi ƙauya haka faransawa suka shigo garin ƙairawan amini a nutse hankalinsu kwance 26 ga watan Oktoba shekarar 1886 haka suka shigo wannan gari 81 suka shigo garin garin Kairawa me ya wannan wannan aqida ta rike kaburbura ana bauta musu ba Allah ba to akwai ma da dama waɗanda suke ganin garuruwa manya ko ƙanana suna samun kulawa ne da kariya daga waliyan da suke cikin garin wanda aka binne a garin su wannan waliyai su suke ba wa garuruwan kariya su suke ba wa mutanen garin nasara su suke ba su arziki su suke ije musu duk wata cuta da annoba da bala'i da za ta iya auka musu ana har suna cewa ita sayyida nafisa ita ce take ba wa alƙahira da masar ma ijin gaba ɗaya kariya daga dukkan wani bala'i daga lahira da takan iya ta auka mata haka nan ibrahim da suki shi ma yana wannan aiki duk da yana cikin kabarinsa haka nan albadawi shi ma yana yi wa mutanen masar wannan aiki na ba su kariya da saukar musu da arziki da sanya musu albarka cikin dukiyoyinsu shi kuma abdulkadir jelani a bagdada suka ce shi ne yake ba wa wannan gari kariya daga dukkan abokan gaba wani kuma a sham wani a gari kaza wani a gari kaza kowanne shi yake zama kamar sojan kan iyaka da yake tsaron garin kada wasu abokan gaba su auka wa garin ko kuma wato wani bala'i ya sauka garin muhammad zahidul kausari yana da maganar da yake cewa inna arda sham yahrusuha min al-afati wal balaya arba'atun min al-awliya alladhina yatasarrafuna fi quburi yace kasar sham ya rufin siriya labanan jordan palestine to wannan kasashe waliyai guda hudu su suke ba su kariya suna cikin kabarinsu amma suna gudanar da al'amuran kare wannan gari ya tasarrafu na fi kuburi aljabrati malamin tarihin nan na masar wanda ya rubuta littafin tarihin masar aljabrati yana da magana da yake cewa a wani mutum a lokacin da faransawa mutanen faransa suka kawo ɗauki da jagorancin napoleon bonaparte za su auka wa garin masar wani mutum ya fito yana cewa jama'a ai wali ahmad badawi sayyid ahmad badawi a gabashin masar da kuma ibrahim da suki a yammacin masar suna nan suna kare garin masar dukkan wani kirista da ya zo wucewa ta inda suke suna gamawa da shi suna can suna ta kakkashe kiristoci ko da kuma nabilon ya zo ya ya daka ko ya shigo ya kwace karan garin ban san ya aka yi ba karya su yayi ko ku da ya faru a abin nan har ma ana ganin su kansu waliyai wani lokaci in suka rika sukan ba wa mutum taimakon igwa-igwa da makaman yaƙi idan ya nema daga wajen domin sun ce lokacin sauratul urabi ahmad urabi akwai wani dan gwagwarmaya da ya gwagwarmaya da tura mulkin mallaka na ingila a masar a masu bautar kabari da dama sun dinga yayata cewa ai wato waliyan nan guda uku albadawi da abdasuki da abdul'al su ne suka taimaka wa ahmad urabi da igwa igwa din da ya dinga yakar turawan ingila da ita wato za ga an zo an wato rinƙime ana ta yaƙi a lokacin da musulmi ya kamata su kira sunan Allah su koma ga Allah su nemi agajin Allah a wannan lokacin kuma sai ka ji ana kiran a kira Allah a ce ya rab ya latif sai kuma a ce ya rijalallah ya mazajen Allah wato waliyai su kawo ɗauki wani lokaci ma sukan ce har waliyai sukan turo da sojojin kawo ɗauki kawo gudunmawa irin sojojin nan masu saukar angulu wawale ya sukan turo su da kaburbura da haka idan abokin gaba ya nemi ya murkushe su to sai su kirawo sunan waliyi to shi kuma waliyi sai turo sojojinsa masu dira angulu har ma wani mawaƙinsu yana cewa ya sa'ifina min tatar nuzu bi qabri abi umar wato lokacin da tatar suka dirka ko a sham za su kwace ta a wannan lokaci waɗannan masu rike kaburbura a matsayin ababen bauta ba Allah ba suka dinga kiran waɗannan na cikin kaburbura suna kiran su har ma wani mawaƙin su yana cewa ya ku masu jin tsoron tatar ku mai da al'amarinku ku koma ku fake a wajen kabarin waliyin nan Abu Umar to wannan duk abubuwa ne da suke faruwa a sudan a masar a morocco a tunisia a nigeria a kano duk akwai ana nan za ka ga in ka je ka ga yadda kasuwar kabari take ci abubuwan da ake yi a kabari wato mutane suna nan suna fama da rashi suna fama da babu amma sai ka ga an kwashi abubuwa an je an gina makabarta wato an gina kabari an masa wato kwalliya an masa ado an sa fitilu ana an sa masu kula da shi tare da cewa ga wasu nan masu rai suna buƙatar taimako to shi ne ibn taymiya yake cewa zaka ji waɗannan suna faɗar irin waɗannan maganganu fasalillah an yakshifa hadhihi kurba suna cewa ka roƙa mana Allah ya yafe mana wannan ya yaye mana wannan bakin ciki aw yaqula ahaduhum ko ka ji wani yana cewa salillah an yaghfira li ka roƙa min Allah ya gafarta mini a cikin littafin nafsul qib bi tarihi al-andalus bi wasm al-andalus ar-raqib na al-mattani ya kawo a ƙarƙashin tarjamar wani mai suna abu abdullah muhammad ibn ali ibn yahya al-garnati wanda ya rasu hijira 715 wannan mutum ya zo daidai kabarin sayyidina hamza radiyallahu ta'ala anhu sai ke rera waka kamar haka ya hamzata alkhair almu'ammal naf'uhu يوم الهياج وعند فقد المنجد وافاك يا أسد الإله وسيفه وفد ألم من حماك بمعهد جئناك يا عم الرسول وسلوه قصد الزيارة فاحتفل بالقصد واسأل إلهك في اكتفار ذنوبنا شيم المزور قيامه بالعود لدنا بجانبك الكريم توسلا وكذا العبيد ملاذهم بالسيد فاشفع لضيفك فالكريم مشفع عند الكريم ومن يشفع يقصد يقصد وتوزو ديدي قبر سيدنا حمزة سيكي رولا وانا واقع شركة فياك حمزة من الخير wanda muke fatan samun amfaninsa ranar da al'amura za su rikirkici ranar da za mu mu a tsakiyar ƙurar yaƙi lokacin da za mu rasa mai taimakon mu ka taimaka ka zo ka taimaka mana wannan ba shirka ba ce ba Allah ce an mani jibul mutsarra idza da'ahu wa yakshifu su waye mai wannan aikin ba Allah ba to amma shi yana cewa ranar da uwar yaƙi za ta turnike mu rasa mai taimaka mana ka zo ka taimake mu ya hamza Allah ya sauke yace ya faka ya asadal ilahi wa sayfa ya kai zakin Allah ya kai takobin Allah ga wata jama'a ta zo ta samu mafaka a wajenka ka ya amar rasul wa sunahu ya kai dan uwa na manzon Allah ya kai babban manzon Allah ga mu mun zo da niyyar ziyara ka tashi ka karbi masu zuwa ziyara ka hannu bibi yace wasal ilahaka fi istifa ka roƙa mana Allah ya gafarta mana zunubinmu shiyamul mazuri shiyamul mazuri shi daman shi wanda ake zuwa ziyararsa halinsa na kwarai shine ya damu yayi haba haba da masu zuwa ziyararsa ta ce to na bi janibika mun zo mun fake gurinka mun zo mun fake gurinka muna tawassuli haka nan bayi suke fakewa gurin ubangijin to mu mun zo mun fake a wajenka don haka ka ceci baƙonka duk wanda yake mutum mai karamci in ya je ga mai karamci ya nemi kamun kafa ana bashi to kuma duk wanda zai nema ma wani kamun kafa to ko za a zo gurinsa to mun zo gurinka wannan magana ta kan ya halatta ya halatta musulmi ya zo ya yi ta magana ce da za a yi wa Allah abinda aka ce ya zo ya yi ziyara a kabarin musulmi a kabarin sahabbai ya faɗi irin abin da manzon Allah ya faɗa manzo Allah in ya je baki a ga sahabbansa in suka je lokacin da Nana Aisha ta tambaye shi me za ta faɗa me ga masa me yace ta faɗa assalamu alaikum ahla diyari qaumin min almu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun نسأل الله نسأل الله لنا ولكم العافية abinda manzo Allah ya ce ta faɗa kenan bai ce ta nemi wani abu a wajensu ba cewa ya ta roƙa musu gafara ta yi musu addu'a su suke da buƙatar addu'a a wajensa maimakon ka roƙe su Allah za ka roƙa ya gafarta maka ya gafarta musu amma wai maimakon su su roƙi Allah ya gafarta musu suke cewa wai shi ya roƙa musu gafara su za su roƙa ba ba za su roƙi gafara ba su a'a su sun zauna a roƙa musu to kaga irin waɗannan abubuwa su ne ibnu taymiya yake tabbata domin abubuwa ne da suka yaɗu da jimawa aka dinga irin waɗannan tun lokacin da musulunci ya fara zama baƙo har zuwa yau to sai dai ko da yaushe kuma ana samun masu fafutuka wajen su ga sun tace musulunci sun tsabtace shi sun share duk wannan jagwalgwalin da dagwalin da kazantar an kawar da ita daga farfajiyar addinin musulunci ibn taymiya yace zaka ji suna cewa sallallahu an yaghfira li ka roƙa min Allah ya gafarta mu to kaga yace wa sal wa sal ilahaka fi ittifari dhunubiya kaga magana da yake faɗa kenan wa minhum man yata'awwalu qawluhu akwai ma wanda yake makalkale maganar Allah yana tawilinta yana cewa ai Allah ya ce walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wa astaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahim wa astaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima ce da a ce su idan suka da a ce su in zalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kawunan su ja'uka sun zo gare ka fastaghfiru Allah wa astaghfara Allah suka nemi Allah ya gafarta musu wa astaghfara lahum ar-rasul kuma manzo Allah ya ne Allah ya musu gafara lawajadu Allah tawwabar rahima da sun samu Allah mai karɓar mai yawan karɓar tuba mai jin kai suka ce wannan ya nuna ka je ga na cikin kabari ka ce ya gafar ya neman maka gafara gashi Allah ya ce a je gurin manzon Allah a nemi ya nema ma mutane gafara wannan duk yan bid'a suna hujja da wannan tun da kan taqiyyu dinin sufki a cikin shifa'u siqab ya yi hujja da wannan a ga ibn taymiya haka na waɗanda suka zo bayan su suka dinga takalidi suka dinga kwafar abin da ya faɗa suna nanatawa irin su zaini dahlan mai addurar saniya firrada alal wahabiyya a irin su alawi almaliki da dai wani babban dan bid'a yayi wannan hujja wanda babu hujja a cikin wannan aya a aya da duk wanda ya karanta siyaƙinta ya san Allah ya yi yana magana akan munafukai waɗanda idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa fa kayfa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا تؤنني ألا يكتا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم su munafukai waɗanda idan aka ce su zo ga abin da Allah ya saukar ya musu ku zo ga manzon Allah ya musu hukunci sai kaga suna fantarewa suna suna suna ja da baya suna taurarewa ba za su zo ga hukuncin Allah ba sun fi yarje wa kansu su kai ma wani Allah hukunci to shine Allah yake gaya musu cewa da a ce lokacin da suka cuci kansu suka ki kai hukunci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ki karbar hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a ce lokacin da suka yi wannan zaluncin sun zo gare ka ya rasulullah suka ce Allah ka gafarta mana manzon Allah a yi mana addu'a Allah ya gafarta mana Allah da ya gafarta mana Allah yana magana kan wasu ƙaumin mu'ayyani su ne wa su ne munafukai wanda ya ce kowa da kowa ya shiga ƙarƙashin aya da ma wanda ba munafikin ba to kaga wannan ba da nassi yake magana ba tunda babu wani lafazin umumi a ciki da duk wanda ya san alfazul umum nan duk da ma'in ne walau annahum iz zalamu wannan wawu din ba da ayar kai hujja ba da kiyasi kai hujja to sannan a maganar da Allah maɗaukakin sarki yake yana magana ne lokacin da annabi yake da rai walau annahum iz zalamu anfusahum wannan iz din ba tare da lokaci ba yaushe ne abin ya faru bayan wafatin manzo Allah ko ko lokacin yana da rai lokacin yana da rai idan ka zo ka ce a har bayan wafatinsa hukuncin yana nan idan wani ya yi zalunci ya je kabarinsa ya ce ya gafar ya nema masa gafara kaga anan kana buƙatar kuma hujja da za ta nuna ilhaƙin bayan wafatin annabi da lokacin yana da rai yana buƙatar ka kawo wani dalili da zai sa ka yi riskar da bayan wafatinsa da lokacin rayuwarsa idan baka samo dalili ba to sai ka bar ayar a yadda take tana magana iz zalamu anfusahum su waɗannan mutane lokacin annabi suka yi abin manzo Allah ce da Allah ce da a lokacin da suka yi abin sun zo sun same ka kaga anan magana ake ta rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam idan kace a ai manzo Allah a rayuwarsa a cikin kabari ma ai rayayye ne a kabarinsa rayayye ne mu ce eh mun ji rayayye ne to amma rayuwarsa rayuwa ce barzakhiyya ko ba haka ba hayatun ce barzakhiyya akwai bambanci tsakanin alhayatul dunyawiyya da alhayatul barzakhiyya ko babu akwai bambanci da haka in ka ce ai dan ma yana da rai ce eh amma rayuwarsa ta duniya ta sha bamban da rayuwarsa yana yana cikin kabarinsa sanda yana da rai babu wani khalifa ai sai shi da ya koma ga ubangijinsa aka yi jana'izarsa aka binne ba an zaɓi khalifa ba eh sanda yana da rai duk lokacin da aka samu rikici gurinsa ake zuwa ya raba gaddama an ya yi wa fati an je an ce rabon Allah ana rikici lokacin da rikici ya barke tsakanin sayyidina Ali da nana Aisha sun je kabarin suka ce raba mana rikicin sun je lokacin da aka yi rikici tsakaninsa da Muawiya ko wani rashin fahimta da yake faruwa tsakanin sahabi da sahabi an samu a tarihi cewa sun je sun tsuguna gaban kabarin sun ce raba mana rigima ashe kaga rayuwarsa a cikin kabari rayuwa ce barzakhiyya duk sanda za a fita yaƙi shi yake fita ya bada hudu ba ya kuma ce ga abin da za a yi bayan wafatinsa an yi haka da rikici ya kaure tsakanin sayyidina abin da yaddama ta kaure tsakanin sayyidina Umar da sayyidina Abubakar akan yaƙar masu hana zakka sun ce mu je gumma zala mu tambaye shi ashe kaga rayuwarsa daban ta cikin kabari da ya ci rayuwa ce barzakhiyya in kaɗai ƙiyasin alhayatul barzakhiyya bil hayatul dunyawiyya to anan ma sai ka kawo dalilin wannan kiyasi domin kiyasi ne ma alfarik bal ma alfawarik kiyasi ne da akwai bambanci ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba sun haka babu inda za a yi ayar ta zama hujja a wajen wanda zai zai je ga kabari ya ce a nema masa gafara ba za ta taɓa zama hujja ba don haka in ka duba littafin siyanatul insan عن وسوسة الشيخ دعلان نا الشيخ محمد بشير السهتواني wani babban malamin hadisi ne a indiya da ya rubuta wannan littafi don ya raddi ga ga dahlan zaini dahlan muftin maka wanda ya rubutu ya zazzagi muhammad ibn abdul wahab ya kafirta shi ya rubuta wani wawa kekin littafi wani ma keken littafi mai cike da fa'ida ziyaratul insan a cikin wannan littafi ya yi ma da martani ga shi da halan akan wannan aya wajen wajen goma sha shida ta fuska goma sha shida haka na a cikin asaribul mulki na ibn abdulhadi za a ga wasu daga cikin abubuwan da ya ambata na raddi ga wanda yake rike wannan ayar a matsayin dalili da zai sa ya je yana roƙon na cikin kabari gafara ibn taymiya ya ce wa yaquluna suna cewa in idza talabna minhu al-istighfar ba'da mautihi idan muka nemi gafararsa gafara a wajensa bayan mutuwarsa kunna bi manzilati allazina talabu al-istighfar mun zama tamkar waɗanda suka nemi gafara min sahabati daga sahabbai mun zama kamar su kamar sahabban da suka zo suka nemi gafara wajen annabi sallallahu alaihi annabi ya nema musu gafara wa yukhalifuna bidhalika ijma' as-sahaba ibnu taymiya yace a cikin irin wannan batu nasu kun ga suna saba wa ijma'in sahabbai wattabi'ina suna saba wa ijma'in tabi'ai duka wattabi'ina lahum bi ihsanin suna saba ijma'in tabi'ai waɗanda suka bi sahabbai da da kyautayi wasa'iril muslimina da ijma'in gaba ɗaya ɗaukakin musulmi fa inna ahadan minhum babu wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai fa inna ahadan minhum lam yatlub min annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti an yashfa'a lahu bai ba wani wanda ya je kabarin manzo Allah yana ta ya rasulullah ka cece ni babu ba a taba samun wani sahabi yayi haka ba ba a samu wani tabi'i yayi haka ba wala sa'alahu shay'an ko ya je roke shi abinda Allah ya kamata ya roka a bani da ko a bani dukiya ko a bani lafiya babu wannan ba wanda zai ce ya karanta a cikin wagagen littattafanmu na ilimi na hadisi cewa wani sahabi ya je yana irin wannan roƙo babu to ko bai yiwuwa a ce addini ne su su jahilce shi kai yau ka san shi ba zai yiwu ba kasancewar kai kake yin wannan abun ba su ba alama ce ta cewa kai ka kirkiri wannan bid'ar ba su ne suka abin nan ba ba addini ba ce ce wala zakara zalika ahadun min a'immatul muslimina fi kutubihim babu wani daga cikin limaman musulmi manyan limaman musulmi da ya ambaci wannan a cikin littafan su wa inna ma zakara zalika man zakara min mutaakhirul fuqaha wasu daga cikin malaman karshe karshe na fiqh su suka ambaci wani abu mai kama da haka amma ba manya manyan a'imma na salaf ba babu a cikin karni na na na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar duk babu wannan wasu da suka zo daga baya-baya waɗanda su ma suka rubuta cikin ramin sufanci ɗin suka yi rubutu a fikin su suke faɗar irin wannan in ka je in ka je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara to ka roƙi dukkan bukatunka wato wani ma ya ɗauki wannan shine makasudin zuwan sa hajji fa tare da cewa wannan baya cikin amalul hajji amma wasu saboda irin yadda shehinan bid'a suke dasa wannan aƙida a cikin zukata ya sa ma kusan in ya biya kuɗin maka ba abin da yake tunani illa ya je daidai abin nan kabari ya roƙo wasu abubuwa dan kasuwa ne ya roƙo harkar kasuwancinsa ta ƙara budewa ta samu ana fantamawa in ɗan siyasa ne ya samu wannan kujera in bafin dace ne shanunsu su ƙaru haka dai kowa da irin buƙatarsa saboda haka za ka ga wasu an aiko su da wasiƙu talakawan da ba za su iya zuwa ba sai su rubuta wasiƙa sai su ba kai da za ka iya tafiya ce to da Allah su fa ga bukatun su in kaje kaga ana ta kokowa da dan Pakistan an fi samun wannan a cikin yan Pakistan yan Pakistan India Bangladesh kaga ana ta kokowa da mutum sai ya karanta wa manzo Allah wasiƙar da aka aiko shi da ita saboda an ba shi wasiki dan Allah duk yadda za a yi ka tsaya ka karanta masa wasiƙar nan ana ta kokowa mutane suna so su zo su yi ziyara ta sunna su wuce shi yayi yayi bakan bakan a gaban a gaban kabarin wai sai ya karanta ta doguwar wasiƙa wani rigima ce wai yake so manzo Allah ta baki wani dukiya ce tashi ta salwanta yake so a gano masa wani haka dai to wanda abin ya ci tura karanta abin ya ya gagara sai duk dukunkule dukunkule ta kokarin yadda zai jefa cikin cikin abin nan din wai jefa manzo Allah a can shi ya ya karasa karanta ko to shi yasa zaka an dau ma'aikata an sa a gurin saboda idan ba dan haka ba ziyarar ta sunna ba za ta yi ba saboda kowa ya zo tsayawa zai yi wajen minti talatin arba'in to duk duniya ta taru abu kowa so yake zo yi ziyara ko kun zo kun yi kun yi bakan bakan a gaban a gaban gurin kun ce za ku karanta wata dogon wasiƙa shafi uku shafi biyar ga wani can shi kuma duk bukatunsu so yake sai ya faɗa wani yana faɗa yana lalatawa wani ma in ya faɗa har yana cewa kaji kaji abin da kaji wani ya tafi ko cikin rububi ba a ji bukatar tashi ba to kaga in ba dan ana sa masu aikin ba suna dan tuttura mutane da Allah a yi gaba a bar masu zuwa ana to da ziyarar ba za ta yi ba ko a yi ta mace mace a gurin a yi ta mace mace to shi ne su kuma makiya sunna makiya tauhidi sai su ce ai ai wahabiyawa ba sa san a ziyarci kabarin manzon Allah wani ma ya ce da ya je cicciɓo shi aka aka jeho shi waje to zai yi shirka wanzu Allah ya addu'a cewa kar Allahumma la taj'al qabri wa sanan yu'bad Allah ya karbi wannan addu'a saboda haka ba za a kyale shi ba yace cicciɓo shi aka yi wai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wai zai ce anna muhammadan aka ce ba ka isa ka karasa ba aka cicciɓo shi aka ji kuma ka duba masallacin nan fa ana kiran sallah biyar ana iqama ana tahiya duk ba a faɗar ashhadu anna muhammadar rasulullah a cikin wai ya faɗi wai da aka ji zai faɗi manzo Allah shine wani wani balarabe ya ji hushi waje to su waɗannan mutaakhirul fuqaha su suka zo suka dinga rubuta wannan a cikin littafin manasik suka yi ta kawo wasu hadisai na ƙarya man hajja wa lam yazurni faqad jafani wanda duk ya hajji bai je ziyara ta ba ya bin jafa'i ma'ana ya kafirta don da yawa manzo Allah jafa'i ya bar musulunci hadisai ne na ƙarya hadisai ne na zur da babu su yan jabu ne babu su a cikin littattafan a'immatul islam suka cika wannan a cikin littattafan su har ake ga wannan ma shine jigon hajji yace wa akau hikayatan makzubatan ala malik suka hikaito wata hikaya wani labari na ƙarya da suka jingina wa imamu malik radiyallahu anhu sayati zikruha wa basu kalami alaiha ibnu taymiya zai zo ambaci hikayar da aka jingina wa malik wai abu ja'far al-mansur ya ce da shi idan zan zan yi addu'a ina zan fuskanta alƙibla zan fuskanta ko kabari manzo Allah ya ce ka fuskanci wai sai sai malik ya ce a'a ka fuskanci kabarin shine wasila ka shine wasila babanka huwa wasilatuka wasilatu abika adam hikaya ce ta ƙarya muhammad ibn humayd razi shi warwaito ta muhammad ibn humayd razi an ƙaryata shi sannan kuma bai hadu da bai hadu da malik ba bai hadu da abu ja'far al-mansur ba kamar yadda bayanin zai zo a can shafi na 77 a cikin wannan littafi shafi na 77 ibn taymiya zai faɗaɗa wannan magana da aka jingina wa malik ibn muhammad ibn humayd razi wani makaryaci mutumin rai ba ma mutumin madina bane ya jingina malik su kuma waɗannan na baya baya da ba sa tace abubuwa suka zo suka dinga rubuta abin a littafan su ibnu taymiya yace fa hadhihi al-anwa fa hadhihi al-anwa min khitab al-mala'ikati wal anbiya was salihin ba'da mautihim inda quburihim wa fi maghribihim irin waɗannan nau'uka na yin magana da mala'iku da annabawa da salihai bayan mutuwarsa a daidai kaburburansu wa fi magibihim ko kuma lokacin da suke da rai amma ba sa gurin wa khitabi tamathilihim azu ana magana da butun butumin su gumakan su ko ko hotunan su huwa min a'zami anwa'i shirki al-mawjud fil mushrikin min ghairi ahli al-kitab yana daga cikin mafi girman nau'uka na shirka da ake samu a cikin mushrikai waɗanda ba masu rubar littafi ba mubtadi'ati ahli al-kitab wal muslimina da yan bid'a cikin su kiristoci da kuma musulmi yan bid'a cikin musulmi allazina ahdathu min ash-shirki wal ibadati ma lam ya'zan bihi Allah ta'ala a waɗanda suka kirkiri shirka da ibada ibada da shirka abinda Allah bai izini da shi ba kamar yadda yace am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababan tarayya da suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini da shi ba fa inna du'a al-mala'ikati domin kiran mala'iku wal anbiya da annaba ba'da mauti bayan mutuwar su wa fi magibihim ko kuma suna da rai amma ba su gurin wa su'alihim da da roƙon su wa istighasati bihim da neman agaji da su wal istishfa'i bihim fi hadhihi al hal da neman su yi ceto a cikin irin wannan yanayi wa nasbi tamathilihim da da kafa a hotunan su ko gumakan su bi ma'ana talabi shafa'ati bihim da da ma'anar wai neman ceto a wajen su هو من الدين الذي لم يشرعه الله wannan duka yana daga cikin addinin da Allah bai shar'anta ba ma'ana ba wani addini ne sabo ba addinin musulunci ba walab ta'ata bihi rasulan babu wani manzo da Allah ya aiko ya zo da irin wannan addini wala anzala bihi kitaban babu wani littafi da Allah ya saukar ya kunshi wannan addini walaysa huwa wajiban ba wajibi bane wala mustahabban bi ittifaqil muslimin ba mustahabbi bane da ittifaqil musulmi mun ce za mu yi lacca akan akan akan sufanci aka ce wani limamin sufaye hankalinsu ya tashi yana cewa to sufa ai daman ba su ce sufancin nan wajibi bane to ba ku ce wajibi bane amma ai kuna kiran mutane zuwa gare su ma'ana dai ana son abu mustahabbi ne kenan ka je ba wajibi ne mustahabbi ne kenan ina ne aka ce mustahabbi ne a cikin alkur'ani ko sunna to kuma idan mustahabbi ne a ce in ka shiga kaka fita azumin nafila an yadda in ka ɗauka aka kira ka walima ka aji kana iya ka fita ko baka iya kana iya ka fita wannan Allah ne ya ce ka yi kuma ya gaya maka yadda za ka yi amma kuma da yake ba wajibi ba ne aka amince maka a wasu lokuta kana iya fita ka ɗauka sai ka je bala'in yunwa takamma za ka iya ajiyewa to amma kuma ga wani abu shi ba wajibi ba amma kuma ba ka iya fita daga ciki ba wala fa'alahu ahadun min sahaba babu wani sahabi da yayi wannan wattabi'ina ko ɗaya daga cikin tabi'ai da yayi wannan wala amara bihi imam min a'immatul muslimin babu wani limami wani malami babba daga cikin manyan malaman musulmi da ya yi umarni a yi wannan wa in kana zalika mimma yaf'aluhu kathirun minan nasi mimman lahu ibadatun wa zuhudun ko da kuwa kasancewar wannan abu ana samun da yawa daga cikin mutane daga waɗanda ake ganin su masu ibada masu zuhudu suna yi su je kabari suna roƙo ko an ga wannan ba addini bane ko da ko wanda kaga yana yi ya fi kowa zuhudu ya fi kowa gudun duniya ya fi kowa zama da yunwa ya fi kowa zama cikin tsiraici to wannan ba addini ba ne wa yadhkuru na fi hikayatin wa manamat suna faɗar hikayoyi tatsuniyoyi daban-daban daban-daban a ce ai an kirawo sunan wane ya ku zo ya agaza wane ɗin nan da yake cikin bala'i ya je ya roƙi kabarin wane kuma ya bashi ai ta baka irin waɗannan labarurruka wa manamat ko a ce an yi mafarki wane ya ce an gamu da waliyi kaza ya ce ai kaza fa hadha kulluhu min ash-shaytan duk wannan shaytan aikin shaytan ne wa fihim man yanzamu yanzumu al-qasa'id daga ciki akwai wanda yake tsara waƙe fi du'a'il mayyit yana kiran wanda yake matacce wal istishfa'i bihi yana neman ceto da shi wal istighathati bihi yana neman agaji da shi aw yazkuru zalika fi dimni madhihi al-anbiya ko ya ambaci wannan cikin waƙar da ya rubuta dan yaban annabawa ya akramal khalqi mali man aruzu bihi siwaka inda huduth al-hadith al-amali ya faɗi wannan a tsakiyar a cikin waƙen da yake yi na yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama fa hadha kulluhu laysa bi mashru'in wannan duka ba shari'a bane wala wajibin ba wajibi bane wala mustahabbin bi ittifaqi a'immatul muslimi ba mustahabbi bane da ittifaqin limaman musulmi babu inda kake karantawa a cikin littattafai na fiqhu cewa yin haka mustahabbi ne babu balle kaga an ce wajibi ne to kaga kenan ba addini bane wa man ta'abbada bi ibadatin duk wanda ya bauta wa Allah da wata ibada laysat wajibatan ibadar da ba wajiba ba wala mustahabbatan ba mustahabbi ba wa huwa ya'taqiduha wajibatan yana kudurta cewa ai wannan ibada wajibi ce aw mustahabbatan ko bai ce wajibi ce a'a mustahabbi ne duk da akwai wanda yace yin sufancin wajibi ne ko wanda ya faɗi wannan amma fa shi baya yi shi bai shiga ba shi bai shiga ba amma ya ce wajibi ne a'a to wajibi kai kenan shi fasikanci yake yin tarkul wajib fiskul shi fasikanci yake yi tunda ka ce wajibi ne sai a ga kaji ka karba ana yi da kai ba ji ba gani ba dare ba rana sai a yadda cewa abin da kake faɗa daga zuci shi yasa su ma waɗanda yake yi dan su yadda da shi suka ce sun gane ƙarya yake suka ce ba da yawon mu yake yi ba ba mu muka tashi ba tun da ka ce wajibi ne sai ka karba ka rataye carbi mai ya'ya dubu a wuya kana yawo kuma a ganka kamar yadda aka ce shi sufanci shine ka lizimci yunwa ka lizimci kwana a cikin bola a ganka kana wannan amma ka yi kankare gida ka sa fulawoyi kuma ka zo ka ce wai wannan sai an yi sufanci kalmar sufanci daban kalmar zuhudu na shari'a daban wannan shi muka so mu yi bayani a cikin a cikin a cikin lacca amma ana nan wata rana za mu zo mu ko da a cikin darasin mu ne nan masu darasi za mu zo mu yi wannan akwai zuhudu na shari'a za ka ji yadda malamai suka faɗi me zuhudu to sai aka ɗauko abubuwan da waɗancan bayan Allah irin su Fudail ibn Iyad irin su Abdullahi ibn Sahal Tusturi da sauransu suke yi na gudun duniya da kyamar duniya da da da, da tsaftace zuciya sai aka ce shi da sufanci za ku je aka yi sufancin ya fara wani irin kuma tadawuri ya samu ya aka dinga samun ya dinga samun ci gaba za mu kira abin ko ci baya ci gaba a barna a bata yadda ya dinga samun canji a kwaso daga addinin china addinin india addinin maguzawa na farisa na iran aka caccakuda aka caccakuda aka, aka fitar da abin da ake cewa sufanci wannan dai yana nan a rubuce amma a zo ana ɓaɓɓoye abu ai gaskiya ba ta ɓoye ba wanda kaga bai sani ba baya karatu wanda zai karatu zai zai karanta littattafai suna nan tili abubuwan don an zaƙulo su sai muka zo mu faɗa nan da hankali ya tashi ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهي تتلوى واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدئ دو wanda ya bauta Allah da ibadar da ba wajiba ba ba mustahabbi ba amma yana kudin cewa a ransa cewa wajiba ce ko mustahabbi ce to wannan batacce ne dan bid'a batacce ne mai yin bid'a bid'a sayyi'a mummunar bid'a la bid'a hasana ba wai kyakkyawa bid'a ba bittifaqi a immatin dini dan ba kada yace bid'a kace to ai hasana ce ya za ƙara ma ƙara fitowa sayyi'a la bid'a hasana fa inna allaha la yu'badu illa bima huwa wajibun aw mustahab ba a bautawa Allah sai abin da yake da abin da yake wajibi sai abin da yake mustahabbi mustahabbi kuma kalmar mustahabbi ai da kalmar hubbu ne ko in aka ce haza mustahabbun ana nufin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu shine ma'anar mustahab kakka da ka rage Allah yana son abin da manzansa to wajen bashi hukunci akan ce hukuncin sa bai kai wajibi ba wannan kuma mustalah ne na malaman fiqh amma aka ce mustahab abinda ake so waye zai so wani aikin ibada ka samu lada shine abinda Allah ya so shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya so shi وكثير من الناس يذكرون في هذه الانواع من الشرك منافع ومصالح wasu da dama ma sukan faɗi amfani daban-daban da ake samu da maslaha daban-daban da ake samu a ƙarƙashin yin wannan shirkar ce ana samun amfani idan ana zuwa kaburbura din nan ana roƙo ana samo abin da ake nema na bukatu ce wa yahtajuna alai bi hujajin min jihati ra'ayi aw zawqi suna hujja daban-daban akan wannan hujjar da suke kwakulo ta ta jiha ta bangaren ra'ayi wato bangaren tsabar tunani ba wai nasi ba ko kuma zauki haka suka ji a ransu haka zuciyarsu ta gaya musu shine zauki aw min jihati taqlid ko ko a haka suka ga ana yi aw wal manamati ko ko a a mafarki akai akai bacci wani bacci ya gani wa nahu zalika haka hujjojin suke ko da ra'ayi ko da zauki abinda kawai zuciyarsa sai ya yi masa a zuciya ko kuma a'a haka ya ga ana yi ko ku a'a wani ya yi mafarki ya ga abin shikenan sai ya zama hujja to ibn taymiya zai ci gaba da bada ansa akan wannan kun ga dai wannan babi ne na tawassuli saboda kalmar tawassuli kar ku dauke ta kalma ce da take nufin dan dan annabi kawai a'a kalmar tawassuli ka sa wani tsari tsakaninka da Allah ka riƙi wani tsani shi yasa za ku ibn tabiya ya faɗaɗa maganar waɗanda duk suka riƙe ababen bauta ba Allah ba suna cewa suna tawassuli ne da kalmar tawassuli a din ɗaukan ta da ɗaukakakkiyar ma'ana tana da faffaɗar ma'ana shi yasa ko duk yana wannan bayani kuma bayani zai yi bayani zai shiga ciro muku irin maganganu da hujjoji da ake yi waɗanda ba su inganta ba musamman a cikin littattafai na 'yan bid'a Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamda kafar ya bamu dacewa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam
hasana wannan faɗin su cewa bid'a hasana kenan da akwai bid'a hasana kenan to ba sai ina ya gano da akwai bid'a hasana ba akwai abin da ake kawo shi littakid magana ce don ka ƙara ƙarfafawa ba wai don tana da mafumi ba kamar yadda Allah yake cewa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabuhu inda rabbih kaga Allah da yake wa man yad'u ma Allah ilahan akhar wanda ya kira wani abun bauta tare da Allah la burhana lahu bi baya da wata hujja akan wannan to hisabinsa yana ga wajen yana wajen ubangiji akwai wanda yake hada Allah da wani yana da hujja babu kalmar la burhana lahu bihi dan a ƙara maka dan a ƙara nuna maka munin aikinsa ba wai dan akwai wani wanda yake kiran wani wani tare da Allah ba kuma yana da hujja ba dan wannan ba saboda haka wannan ya fita ne li ziyadati tashni aw li mazid li mazid tashni kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa waqtuluna nabiyina bi ghairi haqq suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba akwai wani kashe annabi da gaskiya akwai wani kashe annabi da gaskiya to shi da irin wannan ne ba wai yana cewa akwai wata bid'a hasana ba wani kuma ya ce me hukuncin tawassuli da daraja annabi za mu zo a yi haƙuri ka daddare zuwa karatun zai zo zai kawo maganganun malamai akan wannan wannan kuma yana cewa me ya kissar otubi wanda malaman tafsiri suke kawowa har ibnu kasir ya kawo kuma ya yi shuru karkashin walau annahum iz zalamu anfusahum bata inganta ba kuma ina tsammani ibnu taymiya ya faɗe ta a cikin wannan littafi za mu zo kanta asarimul munki na ibnu ibnu abdul hadi ya kawo ta haka nan da siyanatul insan shi ma ya kawo ta bata inganta ba za mu zo kanta in kana bin mu a hankali zaka ji wannan wannan kuma ina son tarihin sayyida nafisa sayyida nafisa ɗaya ce daga cikin bayan Allah na ƙwarai nafisa binta ali zain al-abidin ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib to yarsa ce ita wannan nafisa din ta shahara da tsoron Allah da bautar Allah da to ana cewa ta rayu a masar ta rasu a masar an yi kabarinta a masar shine ake bauta wannan kabarin kuma ba lalle ne ya zama gaskiya ba a bangladesh a ban a eritrea a eritrea akwai wani kabari yana nan wai kabarin shi abdulkadir jelani ne akwai kuma wani can a bagadad to saboda irin waɗannan alƙuburul wahabiyya din suna nan eh saboda a samu kuɗi ana so a samu kuɗi sai a samu wani guri sai a ce kabarin waliyi wane ne shi kenan sai wasu dinga samun kuɗi a gurin wato an ambaci cewa wani lokaci a taki a taki a wuzaratul auqaf ministry ce ta wakafai ta hubusi kamar yadda muke da kwamishin na hubusi to sai shi kwan- abin nan a kwamishina ko minista sai ya je yake gaya wa shugaban kasa cewa ba su da kuɗi fa a ministry ɗinsu abin nan ɗinsu bajet ɗinsu ya kata shi babu kuɗi ya ce eh to to yadda za a yi a yi wata ƙofar aljanna in aka yi ƙofar aljanna sai a samu wasu manya-manyan su fara buɗe shigarta sai a dinga sai da tikiti ga musulmi duk wanda yake so ya shiga aljanna wanda ya shiga wannan wuri ya shiga aljanna ya la Allah mu cewa shiga aljanna suka samu wasu masu manya-manyan riguna suka zo suka fara buɗewa aka ce to duk wanda yake son shiga aljanna ya zo a ya sayi tikiti aka dinga nan da nan sai suka haɗa kuɗi sai suka tara kuɗi shikenan ah, ministry ta ci gaba da aiki jahilai a a- a nan- a nan- a nan ingila lo- a lokacin da yusri foda ya yi program ɗinsa a aljazira akan sufanci ya je wani masallaci na sufaye ana sai da aljanna da- da da- da fan hamsin fan hamsin na ingila ya ba ga list ɗin waɗanda suka siya nan an kafe a jikin masallaci ka ka zo kawai ka bada kuɗi sai sai sai a- ka sayi ka sayi aljanna sai a sai a sa sunanka shikenan kai dan aljanna ne kaga al al mubashsharuna bil janna ta su ta su yawa kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi